والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون الله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله أخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
na'am ina farawa da jaddada godiya ga Allah Ban ji madaukakin ba.
sarki na baba ina Wanda cikin bidiyo rahamarsa ina da hoton, tausayinsa da ina amincewarsa bidiyo, ina bidiyo ana ka ya haɗa fuskokinmu
tunda da kake a wannan gari na Jega a kuma cikin wannan jiha ta Kebbi shekaran jiya zuwa jiya muna cikin garin Argungu garin mai gida Allah ya gafarta masa Sheikh Abubakar Giro Argungu ɗazu muka shigo cikin garin jega kuma ga mu a garin jega gobe da ƙarfin Allah muna cikin garin birnin kebbi inda za mu ƙaddamar da littafin tarihin malam Allah ya ƙara lullube shi da rahama makasudin shigowar mu jega a wannan karo shine walima ta 'ya'yanmu tun ina abuja ɗan uwa abokin aiki malam umar jega ya kira ni a waya ya ce labari ya same ni ta- ta- ya same shi ta hanya ingantacciya zan shigo domin ɗaurin auren 'ya'ya da jikokin shek abubakar giro da kuma ƙaddamar da littafi da kuma walima ta garkuwar kikkabi ya ce to akwai kanina shi ma zai aure da yarsa kuma bikin farar kaza balbela ba sai an gayyace ta ba ina so za ka shigo garin jega ka ba da auren da kanka sannan kuma kai mana walima da daddare abubuwa suka rike mu a garin argungu ba mu samu damar shigowa ɗaurin aure ba to amma gashi Allah ya ba mu ikon shigowa domin gabatar da walima kuma walima ta kai walima dan na shiga na ga inda ake walimar kuma nema wasu haƙoƙi da suka ɗan makale haka duka sun fito ga kuma bayan Allah sun zo domin su ji maganar Allah ina addu'a Allah ya saka muku da alkhairi ya ƙara wa rayuwarku albarka ba yadda za mu shigo garin jega ba mu tuna da babban shehun malaminmu ba Sheikh Abbas Jega malam ya kira ni a waya ya mun maraba da shigowa jihar Kebbi ya yi mun dogayen addu'o'i wanda in Allah ya da ɗan bidi'a ka shirya daga nan har zuwa shekara mai zuwa addu'o'i malafi ka sha gabanmu wa bulo saboda yi Allah ka gafarta mana da hujja kuma ba da ka ba yanzu da manyan maluma suka hau kan wannan membari suka yi wa'azi tun daga farfesa riba na same shi akan wannan mimbari wani matashi ne haziki zakakure daga sokoto limami ne kuma lakcara ne za a ga shi ɗan siriri haka kamar iska za ta ture shi amma a gani a rena a taɓa a shiga bala'i bayan farfesa ya gama wa'azi sheik ibrahim aliyu kaduna ya hau kan mimbari wani matashi ne da yake fi manzilatin bainal manzilatai ne idan ya shiga cikin matasa sai ya saje in ya shiga cikin dattawa sai ya saje ya hau ya gabatar mana da wa'azi mai gamsarwa Allah ka saka masa da alkhairi ka ƙara wa rayuwarsa albarka dattijo uba shugaba sheik imam aliyu ladda bunza shugaban ƙungiyar izala na jihar kebbi kullum nakan ce yana akwai waliyan da suka saura in allah ya da waɗannan su ne waliyan ya hauka wannan mimbar ya faɗa mana kalmomi na ilimi kuma kalmomi na iyaye ina addu'a allah ya saka masa da alkhairi bahaushe ya ce wai zamanin abu a yi shi ‘yan ƙala ƙato suna nan suna hargowa a cikin ƙasa amma dai ga alama an haskato cila mai hankali ya gani a aka ramakalla kai da kace za ka fito a tattauna kai wa manuma da taya amma an ce bismillah ka fito a tattauna gaba da gaba aka ramakalla a yi ta wasan buya da kai baba ya zagayo inda ta zagayo ba su haɗu ba ƙarshe sai dai mu je ka arna suna baka award kai ne jagoran zaman lafiya ku rika lura da masu kawo addinin musulunci matsala kai da ka kalli fuskar wani ka kalle ta da kyau kai ka san in ba sa ba da za a daukon bincike wani dan ba zata ne yayi ba saja cikin addinin musulunci Allah ka gafarta mana wannan yasa akwai tambayoyi da na shirya ƴan kalakato duk dan kalakatan da ya kai dan kalakato ina so ya ansa su tambayoyi suna da yawa tambayoyi guda ɗari ne na san ba za mu iya karanta su a rana ɗaya ba amma in Allah da duk sanda na samu dama na hawo minbari zan rinka tsakura muku goma goma in Allah ya yarda yau ma za mu tsakura muku koda guda goma in lokaci ya bar mu ya zama tilka asharatun kamila a'a dan kala kato ya ce ba za yi aiki da hadisi ba ya ce hadisi hadisan annabi duk ƙarya ne duk su buhari su muslim su tirmidhi su ibnu majah da sa'i wanda duniya take bauta wa Allah tana amfani da su shekaru aru-aru sama da shekara dubu wasu daga cikin littattafan ana amfani da su bayan Allah na bautar Allah cikin ilimi wai sai lokaci daya kawai shi kenan a zo a samu wani ba malami ba wai ya zo ya ce duk wannan abun shirme ne ruru ne ba za a yi amfani da hadisan annabi ba ƙur'ani kaɗai za a riƙe ya rinka jawo ayoyi da suke nuna muhimmanci riƙe alƙur'ani mai girma to ai wannan ba mu yi saɓani da kai cewa wajibi duk musulmi ya riƙe ƙur'ani ba akwai inda muka taɓa saɓani muka ce kana riƙe ƙur'ani a masadin tashriya a musulunci menene masdar na musulunci da farko shine alƙur'ani mai girma ai mu muka kira a riƙe alƙur'ani mai girma kuma muka ce ƙur'ani shine littafi na shari'a da za a bauta wa Allah madaukin sarki da shi to amma ƙur'anin karan kansa ya gaya mana cewa annabi aka turo ƙur'anin kuma aka umarci annabin da yawa al'ummar duniya bayanin ƙur'ani da Allah bai da buƙatar turo annabi inda ƙur'anin kawai ake so mu riƙe sai Allah ya sa mala'iku su buga kwafi-kwafi na ƙur'ani a ruwansu daga sama Allah ya ce kowa ya sungumi guda ɗaya je ya karanta ya bauta wa Allah amma Allah bai haka ba sai Allah maɗaukin sarki ya turo wa ya turo annabi annabin domin ya zo ya jagoranci al'umma kuma Allah ya tilasta wa al'umma su koyi da annabin me ake nufi su koyi da annabin duk abin da annabin ya yi su koyi da shi cikin abin da ya karantar da su su yi koyi da shi a wajen sallarsu su yi koyi da shi a wajen azuminsu su yi koyi da shi a wajen aurensu su yi koyi da shi a wajen zakarsu su yi koyi da shi a wajen sa rigarsu su yi koyi da shi a wajen tafiyarsu su yi koyi da shi a wajen mu'amalarsu su yi koyi da shi a wa- to wai duk wannan rubutu da aka yi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda za a yi koyi da shi duk wannan aikin banza ne annabi bai da ta cewa annabi tun da ya zo duniya bai taɓa fassara wa sahabbai ƙur'ani ba a karanta musu aya yake kawai ya gum gum ba shi zai baka mamaki ba kuma shi mai faɗin wannan maganar idan ya ja aya ɗaya sai ya yi wajen minti goma ko sha biyar yana fassara ta yana bayani a kanta shi yana da hurumin ya muku bayani menene ayar take nufi amma annabi bai da hurumin da zai yi bayani mai ayar take nufi wannan kala kato ya taba kira na a waya ya ce malam kuna zalunta mu ba ku mana adalci na ce me rashin adalci ya ce kuna ce mana yan kala kato mu ba suna mu yan kala kato ba na ce a tambaya za ka yi me yasa muke ce muku yan kala kato ta da gafarta malam me yasa kuke ce mana yan kala kato sai ya ce to bari in tambaye ka wanda ita ce tambayar farko da zai yi wa yan kala kato shugaba ya yi wannan tambayar kwanaki suka fusata suka rike zagi na ɗauka in suka gama zagin za su ansa tambaya amma sai aka gama zagin aka zagi uban shugaba aka faɗi wane ne ya je ya koya musu sallah aka ana muzure ana zara ido duk kuma aka gama kuma haka su ansa tambaya mece ce tambaya dan kana kato ka ce aiki da qur'ani ba za a aiki da hadisi ba muna so mu tambaye ka sallar asuba raka'a nawa kake yi raka'a biyu kake yi da musulman duniya suke yi in raka'a biyu kake yi da musulman duniya suke yi to nuna mana inda aka ce a sallar asuba raka'a biyu a qur'ani idan ba raka'a biyu kake yi ba to ka gaya mana raka'a nawa kake kuma ina ka samu su kake yi raka hudu kake yi da musulman duniya suke yi idan raka hudu kake yi to guda mana inda ka za ka ce a sallah azhar raka hudu a qur'ani idan babu kuma to gaya mana kai raka nawa kake yi an ba hudu kake yi ba faɗa mana nawa kake kuma ina ka ga nawa la'asar raka nawa kake magariba raka nawa kake yi isha raka nawa kake yi kai mana bayani ka faɗi adadin rakawoyin da kake yi in ka faɗa ka nuna mana su a ƙur'ani idan ka nuna mana inda suke alƙur'ani na muku alƙawari daga ranar zai shiga ƙara ƙato Nu- wani bawan Allah ya ce ni ma zan bi ka ku ba za ku bi duk wanda ya shirya zai biya ce Allahu akbar to ƴan ƙala ƙato ga kasuwa ta bude nuna mana a ƙur'ani shi yasa suka zama daban-daban akwai masu yin rakawoyin da muke yi akwai waɗanda ba rakawoyin da muke suke yi ba su ma suka rarraba saboda da ka ake kuma kowa kansa daban ne da ya zama irin ɗan ƙara ƙara sai shi a ƙur'ani muka gani na ce a ƙur'ani ha gani ya ce eh. nace karanto mun ayar sai ja aya alhamdulillah fadilus samawati wal ardi الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى aha رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما yayi يشاء dan gari إن الله على كل شيء قدير dan kala kato sai ja wannan ayar nace to naji fasara alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah nace daidai ne fadirin samawati wal ardi wanda ya kago halitta sama da ƙasa nace daidai ka fasara ja'ilul mala'ikati wanda ya sanya mala'iku rusulan suka zama manzanni ana turo su wajen annabawa nace a wanda ana turo su wajen annabawa kuma ƙarin bayanin kare babu a cikin ayar to to to a cire wannan nace to a cire mala'ikun nan wani ajin hatin suna da fikafikai na ce daidai kafar sara masana akwai mala'ika mai fifike biyu na ce daidai ne ya ce to sallah asuba ke nan fifike biyu
a gaya musu gaskiya
wasu nasa akwai mala'ika mai fifike uku ya ce to sallah magariba ke nan raka ta nauna nake raka uku ya ce to kaga ta fito wani ba akwai masu fifike hurhudu ya ce to a zahar da la'asar da isha su da fifike hurhudu kenan sai race to dakata ayar abin da ta ce Allah yana turo mala'iku a matsayin manzanni mala'ika akwai da fifike biyu sai ka ce fifike biyu na sallar asuba ake nufi na ce wanda kaga fassara ka ce kai waye fassara maka haka ya ce malami na ya fassara mu na ce to nan inda kace ukun nan sallan magariba ba aya ce ta faɗa ba fassara ce wa ya fassara maka ya ce malamin shi na ce inda nan hudu kace ana nufin azhar da la'asar da isha ba aya ce ta faɗa ba fassara ce wa ya fassara maka ya ce malamin shi na ce to da kama fassara annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma kuma ka rike fassarar malaminka wani ƙato shi yasa muka ce maka dan ƙala ƙato da Allah mun zalunce shi mu musu rashin adalci kuna cewa mun rada muku suna ba malamin da muku rada wa suna ba akwai sarkin daba ne ko shugaban daba uban daba akwai maji dadin uban daba akwai gizo sarkin ƙarya akwai a mu da muka ce muku yan ƙala ƙato abinda muke nufi ga fassarar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai kuka bar fassarar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuka dauko fassarar wani kato kuka rike to shi ya bai da ku yan kala kato ayar tana magana akan mala'iku da fikafikan su sai kuka fassara ta akan sallah me alakar mala'ika da fifike shi da sallah to sai aka sake samu wani dan kala katon sai ce shi ya samu hujja aya ƙur'ani Allah ya ce ku tsaye da sallah sau goma sha bakwai to sallolin nan kuma in kuka lura asuba da ka biyu magariba uku biyar la'asar hudu azhar hudu isha hudu hudu sa uku goma sha biyu goma sha biyu ga biyar goma sha bakwai to da wannan ayoyi da suka ce a tsaye da sallah a tsaye da sallah sau goma sha bakwai to da shi muka gano cewa raka'o'i goma sha bakwai ne to mu ɗauka ma da shi ko gano raka'o'i goma sha bakwai ne an ce a tsaye da sallah sau nawa wanda ƙarya kuke ba sau goma sha bakwai aka ce a tsaye da sallah ba sallan na jadalan mun ma yadda sau sha bakwai ne to ya ake kuka raba kuka sa biyu da safe kuka raba kuka ce hudu da azahar hudu uku da isha hudu biyun da safen a bayyane azahar a ɓoye la'asar a ɓoye magariba biyu a ɓoye ɗaya a bayyane isha biyu a bayyane magariba biyu a bayyane ɗaya a ɓoye isha biyu a ɓoye biyu a bayyane to shi ina kuka samo shi wannan rabe-raben da kuka raba sha bakwai ɗin nan zuwa wannan kasar-kasar da aka yi wani ƙato ne wannan aikin tunda ne ba za ku yi aiki da hadisi ba ƙato ya shigo ko ya shigo ba ƙala ƙato na ce kai ƙaddara ma mun yadda ma da rabar da kuka yi kuma ayan ta ce sha bakwai ɗin ne kuma rakawai sha bakwai ne to ai yawanci duka ayoyin da suke magana a kan sallah tare da zakka suke faɗa ala rabba wa ma umiru illa li abdullah وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة Aha, وذلك دين القيمة ya ce wa aqimu salata wa atu zakata warka'u.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين Idan aka ce a tsaye da sallah sai a ce a bada me? Zakka. Tun da dai kuna yin raka goma sha bakwai ne saboda an faɗa sau goma sha bakwai. To ita kuma zakka sau goma sha nawa kuke yi a shekara. Tun da tare suke. Tun da dai daga yadda ake gane rakawoyin shi ne sau kaza aka faɗa. To tare da zakka aka faɗe su. to ita kuma zakka sau goma sha nawa kuke yi a rana ɗaya sau goma sha nawa kuke yi a sati sau goma sha nawa kuke yi a wata sau nawa ku- goma sha nawa kuke a shekara ya wani ƙato zo zo ya raba ka da abin da annabi muhammad ɗan ƙara ƙato ga tambaya ta biyu wannan malamin naka karanto min aya ƙur'ani inda allah ya ce ya fassara maka ƙur'ani ya maka bayanin ƙur'ani kun gane me nake nufi shi wannan dai bai fuskar karuwa an kankarge mu da sunan malamin wa'azi mai ar- kaga fuskar mutum sai kace dan daudu sai kace karuwa an kankare an kankare an wai tambaya ta shine waye bashi hurumin shi zai fassara muku qur'ani dai zai yake fassarawa waye ba shi hurumi ya muku bayanin ƙur'ani da yazo yake yin bayani ana rama kawo ma ƙur'ani inda Allah ya ce ya saukar ma dan kala kato ƙur'ani dan yau jama'a bayani adala matso daga raka babu aya da labarin tambaye ku annabi Muhammad Allah ya ce ya sauka masa da ƙur'ani dan yi mana bayani ko bai faɗa ba ana rama ba ma kwallo sai da zakara je ka cikin suratul nahli sai Allah ya ce wa anzalna
أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra mun saukar maka da azzikir ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menene azzikir menene zikirin da Allah ya saukar wa annabi ba ku ansa mun ba duk kun yadda Qur'ani ne kun yadda aka ce wa anzalna ilayka dhikra mun saukar maka da azzikir ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun yi rana cewa alqur'ani ne a zikirin kun san dan kala kato da taurin kai zai ce bai daba sai ya gani a qur'ani to ana rama karanta musu inna nahnu nazzalna zikra
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون Allah ya ce mu muka saukan maka da azzikir alqur'ani mai girma wa inna lahu lahafizun kuma mu za mu kare shi dan kala kato zai ce azzikir aka ce a shi qur'ani littafi ne a baka yadda ba to innal ladzina kafaru bizikri إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد Allah ce inna allazina kafaru bi zikir lalle waɗanda suka kafirce wa zikirin nan kama an tambayi Allah ya Allah menene zikirin sai Allah ya ce wa innahu kitabun aziz wani littafi ne ga garababe shi wannan zikirin la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi banna ba ta zuwa masa ta gaba wala min kalbihi ba ta zuwa masa ta baya tanzilin kuma saukakke ne min hakimin hamidin daga gwani wanda ake gode shi ne Allah madaukakin sarki aya ta nuna zikirin littafi ne ko bata faɗa ba tana wadan ƙara katoci shi har zube da ba yana so zikirin da sai ya ji aya ƙarara ta ce alqur'ani ake yi nufi to bari mu baka karara a cikin alkur'ani mai girma ala ramma sad
صاد eh والقرآن ذي bi zikir ala ramma ba su ji ba karaba su aya صاد eh والقرآن bi ذي zikir ala ramma akwai dan kala kasan ta ce shi bai ji ba صاد eh والقرآن ذي bi zikir to yanzu bai da cewa zikirin nan qur'ani ne to Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra mun saukar maka da alqur'ani ya kai annabi Muhammad kamar an tambaye Allah me yasa ka saukar wa annabi qur'ani baka rarraba wa mutane qur'anin ba kowa ya nazari ya gane sai Allah ya ce dalilin da yasa muka saukar maka da qur'ani ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam litubayyana lin-nasi domin kai wa mutane bayanin ma nuzila ilaihim abinda aka sauka musu litubayyana domin kawo mutane bayanin bayanin ne ma nuzila ilaihim abinda aka sauka musu kenan yanzu muna da abubuwa guda biyu abu na farko shine ma nuzila ilaihim abinda aka saukar wa mutane menene abinda aka saukar wa mutane abu na biyu shine bayanu ma nuzila ilaihim bayanin wannan qur'anin da aka saukar to menene bayanin wannan qur'anin da aka saukar da aka ce annabi yi menene bayanin wa aka sa yi bayanin to kada ka rika to ka ce baka yarda da bayanin da annabi yi ba ka ce baka yarda ba ma annabi ma bai yi bayani ba saboda haka duk hadisan ƙarya ne Allah kuma ya ce ya saukar mai da Qur'ani dan yayi mutane bayanin Qur'ani ya musu bayanin mai Qur'ani ya kunsa ya musu bayanin mai Qur'ani yake nufi amma kuma kai ka kafa kanka a wannan kujerar ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu kai ne ke yi mutane bayanin abinda Qur'ani yake nufi amma baka yarda da bayanin da Annabi ya yi akan abinda Qur'ani yake nufi ba wannan kala kato kuma kana jira har sai wani ya zo ya ce ma kai arne ne original din photo cell copy abin da kake jira kenan
Allahu Akbar.
ya ku bayin Allah dole kai imani da Qur'ani kuma kai imani da bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya akan Qur'anin mai Qur'ani yake nufi wanda shine hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kala kato sai karanto hadisi yace to kun ji hadisi yana fassara Qur'ani ga hadisi na samo wace aya to shi hadisi yake fassarawa saurara ka ji dan kala kato hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyoyi da dama suke baiwa Qur'ani gudunmuwa hanya ta farko alqur'ani mai girma zai zo ya faɗi abu amma abin ya zama na sahabbai ma'anarsa bata bayyana musu a fili ba duk da su larabawa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya fassara musu ya musu bayanin me aya take nufi ya za ku gane wannan Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin
الذين آمنوا ولم يلبسوا suratul anami
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون Allah ya ce waɗanda suka yi imani sannan ba su cuɗanya imanin su da zalunci ba waɗannan suke da aminci su na shiryu da wannan aya ta sauka sabai hankalin su ya tashi suka ce ya rasulullah wane ne a cikin mu bai taba yin zalunci ba hankalin su ya tashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara musu yace a zaluncin da ake nufi a nan guri shine shirka walam yalbisu imanahum bi zulmin ay walam yalbisu imanahum bi shirkin sai annabi ya ce musu ai shi yasa qur'ani mai girma ce inna shirka إن الشرك لظلم عظيم yace lalle shirka zalunci ne mai girma to abin da ayar take nufi kenan yanzu nan hadisi ya zo ya fassara me ya fassara aya hanya ta biyu alƙur'ani zai faɗi magana a dunkule sai hadisi ya zo sai ya ƙarin bayani akan ta ya warware dunkulewar alhali alƙur'ani mai girma ya faɗi maganar abu a dunkule ko ya faɗi magana a sake sai hadisi ya zo sai ya ƙayyade na ba hadisi ya ba da gudunmuwa ko ya ba da gudunmuwa ba bari ba ku misali ƙur'ani mai girma ya ce wasariƙu wasariƙatu
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم Allah ya ce wasariƙu ɓarawo namiji wasariƙatu da ɓarauniya mace faƙaɗa wa aidiyahu ma ku daƙe hannayensu in ji Allah ku yanke hannayensu mene da hannu eh tun daga kafara har zuwa nan mene ne nan hannu ne nan hannu ne nan duk a jikin hannu ne nan nan har zuwa kafara to ke don barawa in yi sata sai ya sa takobi a datse mashi daga kafada sai sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce a da aka ce hannu din nan ba ana nufin tun daga kafada bane ana nufin daga wuyan hannu ne ake yankewa yanzu qur'ani ya faɗa abun a sake amma hadisi sai zo ne sai ya kayyade hadisi ya ba da gudunmuwa ko bai ba da gudunmuwa ba hadisi ya ba da gudunmuwa wani lokaci alƙur'ani mai girma sai ce hurrimat alaikumul maitatu
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة aha والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم aha وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق mu je gaba اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون ya yi ɗangare اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ya yi baka tsine فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله ghafurur rahim kai ku ce Allahu akbar aya ta ce hurrimat alaikumul maitatu an haramta muku cin almaitatu duk abin da ya mutu mushe haramun ne a ci ko na labarin tambaye ku in ga samu ta katuwar tarwada amma ta mutu za ka ci ko ba za ka ci ba ba ku hasa min ba o musulmin nama ne to sai ka kama ayar da ta ce musulmin nama ne fara idan ta mutu za ka yi gasa kaka ka ce ko ba za ka gasa ba to ƙur'ani ya ce abin da ya mutu an haramta kada ku ci amma kuma ka cinye mataccen kifi ka cinye matatta fara ina ka samu wannan a hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace uhillat lana maitatani an halatta mana mushe guda biyu mushen kifi ayi mai an halatta mushen fara an halatta yanzu qur'ani hadisi ya zo ya mana ƙarin bayani akan wannan da aka ce hurribar alaikumul bai take ko bai ƙarin bayani ba da labarin tambaye ku hanta mai ce ce jini ne kuna gasawa ku cinye ko ba ka gasa ku cinye a aya ta ce waddamu jini ma an haramta muku ga hanta jini ne amma kuma ka ɗan ƙala ƙato ka gashe ka cinye wane ne ya halatta maka hadisi ne ya ce wada mani an halatta min jini guda biyu hanta jini ce suhe jini ne amma an halatta maka ka gasa ka cinye ka dafa ka cinye a ina aka samu halaccin a sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da gari dan kala kasa da gari ya je kasuwa so kifi kuma kifin ba mai rai ba ku rike shi sai ya bayani ku ja masa a hurru bada alaikumar mai tatu in dan kala kata ya je ya samo kilo na hanta zai dafa ku rike shi ba ku hujja a ta hanyoyi da dama alkur'ani mai girma suna take taimaka mashi sannan sunna takan zo da hukuncin da ba a gan shi ba a cikin ƙur'anin ba amma duk hukuncin da sunna ta zo da shi ko ƙur'ani bai zo da shi ba wannan hukuncin yana nan a cikin alƙur'ani mai girma alƙur'ani ya yarda da shi alƙur'ani ya yi ne ya yarda da shi wannan zai sa ɗan ƙalaka to maka tambaya ta gaba ana ramma a suratul tauba Allah ce inna iddatash shuhuri inda Allah
إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض aha يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم yayi
فلا تظلموا فيهن أنفسكم bayan haka وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين dan ƙalaka to ga tambaya ta biya Allah ce inna iddatash shuhuri adadin watanni inda Allah a wajen Allah shekara tana da watanni to adadin wayannan watannin a wajen wa a wajen Allah isna ashara shaharan wata goma sha biyu ne fi kitabillahi a cikin littafin Allah fi kitabillahi a cikin littafin Allah watanni a shekara wata nawa ne goma sha biyu ana rama ƙur'ani shi ne littafin Allah a kuma cikin littafin Allah ƙur'ani ya ce akwai watannin nan guda goma sha biyu cikin littafin Allah menene littafin Allah kun yadda alƙur'ani ne littafin Allah duk wanda ya yadda ƙur'ani ne littafin Allah ya ce Allahu akbar Allah ya ce to a cikin littafin sa fi kitabillahi a cikin littafin Allah watanni guda goma sha biyu ne cikin littafin Allah ana ran ma karanto mun ayar da ta lissafa mana waɗannan watannin guda goma sha biyu cikin littafin Allah أكرمك الله
wai a cikin Qur'ani ayar da ta lissafo su al-muharram safar to kai dan kana kato kawo mun aya fi kitabillahi cikin littafin Allah da ta kirga mana watanni guda goma sha biyu ga Qur'ani ya ce a cikin littafin Allah watanni guda nawa ne guda goma sha biyu zo ka nuna mana su a cikin littafin Allah cikin Qur'ani mai girma in za ka kwat- kwantar da ɗan ƙala ƙato ka yanka shi da wuka sai dai ka yanka shi bai iya kawo saboda a cikin ƙur'anin ba inda aka lissafa su amma kuma Allah ya ce suna nan a cikin ne littafin Allah Allah zai ƙarya kenan ina aka samo wayannan watanni guda goma sha biyu a sunna a hadisi ne aka san waɗannan watanni guda nawa guda goma sha biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a arfa annabi ne ya faɗa a hadisi aka samu amma sai Allah ya ce a cikin littafin sa ne tunda annabin sa ne ya faɗa a hadisi to maganar cikin littafin shi take kenan idan annabi ya faɗi magana dole ka yarda wannan magana ta Allah ce ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da ra'ayi shi ba saboda annabi bai faɗi ra'ayi shi duk abin da ya faɗa ina zai samu ai ma wala yadiku anil hawa ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى Allah ya ce wa ma yadiku anil hawa annabi bai furuci da san zuciya in huwa duk abin da kaji annabi ya furta to wahayi yuha wahayi ne Allah ya mashi wai wani dan kalakatu ne zai fasar ayar wa ma yadiku anil hawa baya magana da san zuciya sai ce in huwa duk abin da ka gani a cikin qur'ani to wahayi to wanda a cikin qur'ani ina ka samu ta babu ita a cikin ayar shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzon Allah ya faɗa a addini Allah ne ya sanar da shi wa ya sanar da shi Allah ne ya sanar da shi shi yasa ya faɗa kai dan kala kato wa ya sanar da kai dan kala kato ga tambaya ta shida ala rama ma qadatu minni na fir'auta raktubuha qa'iman ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين Allah ya ce ma kaɗatun min linatin babu wata bishiyar dabino wacce kuka sare ta annabi sai da sahabbansa aw taraktumuha ko kuka bata qa'imatan ala usuliha tana tsaye akan tushenta fa bi iznillahi to da iznin Allah ne kuka yi wannan bayan an ci Yahudawa da yaƙi annabi ya gwada wa sahabbai wasu bishiyoyin dabino suka sare wasu bishiyoyin dabino yace ku bar su kada ku sare Allah ya ce da wanda kuka sare da wanda kuka bari ba ku sare ba duka da izinin Allah ne ana rama karanto mun aya inda Allah ya bada wannan izinin a Qur'ani mai girma inda Allah ya ce ya ku sahabbai ku sare bishiyar da kuka ga dama ku bauce kuka bada آه، كرم.
الله أكبر الله أكبر الله ما في ما شاء a ta Allah ya ce da izinin shi ne الله tunda yake da izinin shi ne dole mu ga magana a cikin Qur'ani tunda ya ce shi ya bada izini dan ga alaka to da kace baka da hadisi ba daga sanda annabi ya ce ku sare wa'annan bishiyoyi ku bar wa'annan bishiyoyi bai faɗa ba sai da Allah ya mashi izini ko ka ga magana a Qur'ani ko ba ka ga magana a Qur'ani ba da izinin Allah madaukakin sarki ya ka aikata bangala kato da izinin wa ka aikata da izinin Allah aka aikata kai annabi ya yi gaskiya ya ce dan gaba za ka zo ka samu wani mutum ya babbaje akan karaga wallahi da ka kalli wannan mutum sai ka- kai ba sai an ce maka ne ba yana cewa kar ku yadda ku yi ma- aiki da hadisi halal abin da muka gani a qur'ani abin da muka gani a qur'ani ba kar mai da shi dan kala kato dan kala kato sai ya ce abin da yasa ba zai yadda da hadisi ba saboda qur'ani mai girma ya ce fa bi ayi hadisi
فبأي حديث بعده يؤمنون ya sake cewa fa bi ayi hadisin ba'da Allah فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون Allah ce da wani hadisi bayan Qur'ani za ku yi imani fasar dan karkato kenan saboda haka ba za a yi imani da hadisi ba da wani hadisi bayan Allah da ayoyinsa za ku yi imani dan kalakato yace ba za a yi aiki da hadisi ba da aka ce fa bi ayi hadisin nan ana nufin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai dan kalakato ka sha tafi karfin cike ka to bari ni kuma karanta maka ayar da Allah ya ce duk wanda bai yi aiki da hadisi ba Allah zai ma- magane shi tunda dai duk inda muka ga hadisi a Qur'ani hadisin Annabi ake nufi Allah ya ce nazarni wa man yukazzibu bi hadha al-hadith فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون sai ya ce me وأملي لهم aha إن كيدي متين Allah ya ce fazarni ka bar ni da man yukazzibu bi hadha alhadith wanda yake karanta wannan hadisi sanastadrijuhum za mu musu daurin talala in ji Allah sannan mun kama su min haisu la ya'lamu ta inda ba su sani ba sai da kala gato ta shi wannan ba hadisin annabi ake nufi ba matsiyaci to wancan ma ba hadisin annabi ake nufi ba ko san dan bidiya sai ya jawo aya sai ta zame mashi matsala amma kuma da bayan da rika mun dade muna rikici da su ɗan dariƙa suka ce ai ba izala a ƙur'ani amma dariƙa akwai ta a ƙur'ani muka ce ku rufa wa kanku asiri suka ce a ƙur'ani tana na a rubuce suratul jinni muka ce suratul jinni eh oh kada ku je ko dan kaza tone tone ka kano ka ta musiba suka ce a su akwai sunan su a ƙur'ani mu ne ba sunan mu muka ce ina ayar suka ce wa Allah ya saka mu ala dariƙati وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا Allah ya ce wa Allah wai sakamu da mutanen duniya za su tsayu ala tsarikati akan ɗariƙa. la suka na huma daga daga da mun shayar da su ruwa mai yawa suka ce to ga ɗariƙa ta zo ko kawo mana aya da ta ce wa Allah wai sakamu ala izalati muka ce babu su ce ta muka ba Qur'ani muka ce oh kere da yadda muka dari kasa qur'ani mai girma ana nufin dariƙa kuce eh dariƙa mu ce ku ina ta ku take muka ce to fa kar ku manta fa cewa kai wa Allah wasaqamu ala dariqati ba ala daraiqi ba ala dariƙa guda daya to wace a cikin ne tijaniya ce ko kadiriya ko hallutiya ko naqashbandiya ko ko ko tunda ne dariƙa guda daya aka ce oho ko guda ɗaya ne ko dai da yawa ne ai ka da rika ta hito ko izala babu inda ta fito muka ce mun ga da rika qur'ani ta kuce to ku ina ta ku take ta mu ce muka ce to mun ga fa inda Allah ya ce da rika jahannama za ta kai mutu a qur'ani idan Allah ya hada muka ce suratul nisa'i innal ladzina kafaru إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا dariqar me
إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا Allah ba musulmi ba illa dariqa إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا Allah ba illa dariqa إلا طريق جهنم خالدين فيها
full stop أبدا full stop full stop full stop full stop muna zo wannan hari illa da ni ga jahannama suka ce a wannan ba ta mu bace ba ta mu bace muka ce mun yadda ba ta ku bace wacce din ba ba ta ku bace to tsotsan ne ya samu dan kala kato kenan dan kala kato ga tambaya ta takwas ga tambaya ta takwas waɗan ƙala ƙato kan matarka in tana haila a ina kake kwana ɗan ƙala ƙato matarka tana haila ɗaki ɗaya muke kwana ɗaki ɗaya kai ɗan ƙala ƙato to gare ɗaya muke kwana gare ɗaya mana to mene ne a ciki tana haila kuma ku kwanta ɗaki ɗaya gare ɗaya to ɗan ƙala ƙato baka yi imani da ƙur'ani ba ko dai ka dawo ka yarda da hadisi kai kwance ka ɗaki kan gado ɗaya ko kuma ka koma hotel kaka kwana a gida ko ka tafi ɗakin wani goro ka kwana a yau ga aya sosul bakara ƙur'ani ya ce wa ya sadu na kanil mahidi ويسألونك عن المحيض ya yi ɗangare قل هو أذى aha فاعتزلوا النساء في المحيض yawa ولا تقربوهن حتى يطهرن fa'iza ta ɗaharra فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله yawa إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ƙur'ani ya ce wa ya sa'adu na kanil mahi suna tambaye ka dangane da jinin haila Allah ya ce kul faɗa musu huwa aza ƙazanta ne in ji Allah Allah ce fa'atazilun nisa ku ƙaura ce wa mataye ku ƙaura ku ƙaura fa'ata fa'at ku ƙaura ce wa mata fil mahidi suna haila wala taqrabuhunna ko kusa da su kar ku zo in ji Allah hatta da wurin sai sun yi tsarki a'a dan ƙara ƙato an ce ka ƙaura matsiyaci amma kuma tana haila ka shige cikin ɗaki ka haye kan gado الله أكبر ɗan matso ɗan matso ɗan matso tambaya ta tara zan gane kato da Allah bance mai kai sai zo za ka yi sallah idan sai ruku ya kake yi o tasowa to ni da na ga inda aka sai ruku ya maryamu qudati li rabbiki
يا مريم قل يا مريم قلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين to dan mun ji ruku ya fito ruku ya yi ne ya fito to Allah ramma mun samu ruku to amma dagowa daga ruku nan sai ka kawo mana aya da dan karaka to yake dagowa الله kawo mana warfa umar rafi'ila duk ɗan ƙala ƙaton da ya ruku kayi aiki da ƙur'ani ɗan ƙala ƙato kana ɗago daga ruku da sun da ka aiki matsiyaci kaka kuskura ka ɗago karka je ka ɗago a'a ɗan ƙala ƙato tambaya ta goma dan gane gaso zai ce to shi kenan ai da ba babu an kara bane yanzu an farakar da mu in mun yi ruku'u ba za mu dago ba daga ruku'u sai mu tafarke mu je mu sujada mu ga yadda za a yi da mu to dan ma babu matsala na ga sujada a Qur'ani mai girma an ce wasu jidi a waccan aya a wata ayar ma yace kalla la tuqihu
كلا لا تطعه واسجد واقترب to yanzu an ce wasjud kai ne to dan kara kato mun samu sujada nan da kai ta bamu da rigima akan ta to amma kar ka kuskura ka dago idan kai sujada kai shiru a sujada kar ka kuskura ka dago kai shiru kamar mushriki ya ci shirwa ya sha ruwa dan kara kato kada dago kai to ka koma hadisi ka dawo sunna matsiyaci zo ka gwada mana inda aka ce a ɗago daga sujada a ƙurari mai girma tambayoyi guda nawa tilka asharatu
تلك عشرة كاملة
o saura goma tambaya ta sha ɗaya arabar ba utilar insanu ma akwarahu قتل الإنسان ما أكفره
min ayi shayin من أي شيء خلقه min nufati من نطفة خلقه فقدره ثم sabila ثم السبيل يسره ثم amatahu ثم أماته فأقبره ثم idza sha'a ثم إذا شاء أنشره kalla لما يقض ما ما amara ita wannan tambayar ta sha ɗaya zan zan yi saki ne in bude kuma su goma da zamu ji nan gaba shi yasa zan bude ta sha ɗayan daga nan tunda kun ce a shiga goma dare yayi ba za mu lissafo sauran ba amma za ku ji goma a wani wuri za mu hau mu turo muku su sai mun je da tambaya guda ɗari muna so ɗan ƙala ƙato ya ansa ƙwara ɗaya a ciki ƙwara ɗaya ɗan ƙala ƙato ya ansa zan koma ƙala ƙato Allah ce ƙutular insanu ma akfara Allah na magana a kan ɗan adam ya ce min ayi shayin kalakahu daga wani abu ne Allah ya halicci ɗan adam min nudufatin Allah ya halice shi ne daga digon mani khalaqahu fa qaddara sannan Allah ya kaddara masa duk abin da zai faru a rayuwar shi bayan haka manzo Allah ya fassara mana me ake nufi da fa qaddara yace inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu alaqatan mithlu dhalik thumma yakunu mudghatan mithlu dhalik thumma yursalu ilayhi malak fayanfuku fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyin akai shine fa qaddara thumma sabila sannan wannan yar hanyar matsatsiyar hanyar nan yassarahu sai Allah ya sauƙaƙe masa kuma ya fito to yanzu ya fito duniya sun ma'amatahu a kwana a tashi kuma sai Allah ya kashe ɗan adam ko? fa kabara kuma sai ya mashi kabari kiran washe ya ɗan adam kabari idan ya mutu wanda ya halicce shi ya fito da shi ya raya shi ya kashe shi sun ma'amatahu fa kabarahu ɗan ƙalaka to idan ubanka ya mutu kakka da kai masa kabari kamar gawar Allah ya zo masa kabari domin da ake tona kabari abin ne sunna ce ta karantar sunna ce ta karantar wannan kala kato yana tsakiyar kala kato sai ubansa ya mutu ya zo zan ɗan dariƙa ɗan izala ku zo ku taya da bin da babana suka ce ruwan mana aya ƙur'ani yadda ake ce mu je mu taya ka ɗan kala kato ba aya sai ya wuce wajen yan dariƙa eh dai zana makiya Allah ne makiya manzon Allah sun ki ku zo ku taya ni suka ce ba matsala ai ka ce ba hadisi guda mana aya da ta faɗi yadda ake yin kabari sai mu yi wa babanka kabari
Allahu Akbar. Allahu Akbar.
kai dan kala kato hankali ya tashi yace eh malamin mu ya gaya mana cewa akwai wata aya a Qur'ani a suratul Ma'ida fa ba'atha Allahu ghuraban
فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى عجزت قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه أها.
فأصبح من النادمين da ya yi annabi adam da ya kashe ɗaya ya rasa yadda zai da gawar fa ba'asa Allahu guraban sai Allah ya turo hankaka yabhasu bil ardi yana tono a ƙasa li yuriyahu domin ya nuna masa kaifa yuwari sawata aki ya zai suturta gawar dan uwansa muka ce an turo hankaka ya gwada masa to gwada mana yadda hankakan ya gwada masa ita ayar bata faɗa ba ko ta faɗa zo sai kai mana bayanin inda ka gani yadda ake binne mamaci da yadda ake tura kabari ai fa dan kala kato ya zagaya zagaya ga tsoho ya fara kufura ai zai gaje da guga ya tuba na bar kala kato wala annahu faru wa huwa zai bi da kala kala lahu wa sada sabu فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا da ya kala kato zai musulunci وإذا bayan da zai musulunci.
آتيناهم من لدنا أجرا عظيما me Allah zai kara masa فلهديناهم صراطا مستقيما kitabuhu bis ختامه مسك wa fi zalika وفي ذلك فليتنافس fasil mutanafisun ku saurari tambaya guda goma na biyu suna zuwa nan gaba da idan Allah madaukin sarki subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah kai ku saurara wa alaikum assalam wa